أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wurin mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da goma sha sha hudu da watan almuharram hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shidda wanda ya dace da ishirin daidai da watan bakwai miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta a ci gaba da karatunmu na umdatul ahkam da muke gabatarwa a kowace rana ta ta asabar a wannan masallacin na darul hadith a daidai wannan lokaci mai tarin alkhairi da albarka wanda yau da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi darasi na 43 a jerin karatukanmu wanda kuma za mu tashi a kan babin riba wasan a satin da ya gabata mun yi bayanin abin da shahi sharuɗa na kasuwanci sanya sharaɗi a cikin sha'anin kasuwanci yau kuma Allah ya yarda za mu tashi a kan babin riba wasan babi wanda ya zo ya karantar da mu da kuma tsoratar da mu haɗarin riba da kuma mu'amala ta cinikayya ta hanyar abin da ya shafi canji kaga musulunci hatta canji sai da musulunci ya karantar da ni da kayya za mu yi sa ba bar mu kara zube mu yadda ga dama ba sai da musulunci ya tsara ga yadda za ku yi canji a tsakaninku wannan wannan ribar jama'a sanin kowa ne mun karanta a cikin bakara irin hadari da musiba da kuma irin azaba da ubangiji yake wa masu cin dukiyar riba da kuma munin aikin da suke aiwatarwa muna fatan allah ya tsare mu daga cin riba kuma allah ya tsare riba daga gare mu مالتي حكم حكم بيع الذهب بالذهب والذهب بالفضة وبالعكس bayan mala ya mana bayanin cewa babu babu riba sai mala ce hukuncin sai da azurfa da azur ay zinariya da zinariya ka bada zinariya a baka zinariya wa dhahabu bil fidda ko mutun ya bada zinariya a bashi azurha wabil aksi ko kuma abin da ya shafi akasin wannan shine hukuncin sai da azurfa da azurfa ko mutum ya ba da azurfa a bashi zinariya to miye yin hukuncin yin wannan a musulunci ka sai da gero da gero ko wake da wake ko kudi sefa da sefa ina fatar mun fahimta alhadisu saba'una ba'da al-mi'atayn حديثنا دليل دتماني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه دقى عمر بن الخطاب الله يقهر ما سيرده قال يكيتوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا الذهب بالذهب ربا sayar da zinariya ka ba da zinariya a baka zinariya annabin Allah ya ce ba tare da mutum ya an daidaita ba idan aka samu fifiko a ciki ka ba da zinariya a baka zinariya amma ka ƙara ko a ƙara maka manzan Allah ya ce riba ne illa ha'an illa ha'a wa ha'a sai in za a yi hannu da hannu ka bayar a baka shi ha'a wa ha a samu watan karɓa daga wajen wanda ya bayar da kuma karɓa daga wajen wanda za a baiwa idan aka samu wannan to babu riba amma idan ka ba da zinariyarka ka sai da zinariyarka da zinariya sai kuma bata shigo ba hannunka to wannan riba ta shiga a ciki kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya faɗa a wannan wurin yace wal fiddatu bil fiddati riba mutum ya bada azurfa a bashi azurfa kuma bai karba ba ko a samu fifiko a cikin abin da ya bayar tsakanin azurfa da azurfa ko kuma a'a ka bayar da azurfa aka baka kwatankwacin abin da ka bayar amma baka yi amma baka yi abin da ya shafi ba a daidaito babu daidaito a tsakani to manzon Allah yake cewa wannan mari bane sai ce wal barru bil wal burru bil burri haka alkama da alkama idan mutum ya bada kwanan alkama aka bashi kwanan alkama ko ya bada sakon alkama aka bashi sakon alkama amma kai sai ka kawo taka wanda zai baka alkamar shi kuma bai doko ba sai ce je ka ji an aka jima ka dawo ka karba ko kuma gobe ka zo ka karba annabin Allah ya ce riba ne ko kuma ka ba da alkama kwano daya eh kwano biyu a baka alkama kwano daya manzon Allah ya ce wannan shi ma riba ne yana fatar mun fahimci sai ce illa ha'a wa ha'a sai hannu da hannu ka bayar a baka ka mika a mika maka ka karba a karba daga wajenka sai ce wa sha'iru bi sha'iri riba mutum ya ba da asha'ir kuma a bashi sha'ir ta hanyar ya zamanto ba a miƙa maka ba an jinkirta wannan abin ko kuma a'a akwai mufabara akwai fifiko a ciki to annabin Allah ya ce wannan shi ma riban riba ce illa ha'an wa ha illa ha'a wa ha'a sai hannu da hannu jama'a wannan hadisi in ji malusa ce yana karantar da mu ababe guda guda uku kamar haka manya-manya a wani farin ana karantar da mu yadda ake mu'amala a kasuwanci ta ba a yarda ba dukiyarka ta zauna gun wani ya juyar da ita ba tare da kai kana da wani kaso a cikin wannan dukiyar ba ina ba ta fahimta me yasa ka ce ka ba da ka ba da azurfa a miƙa maka azurfa amma sai zama to za a jinkirta ko kuma a ka yi ƙari a kai sai a baka wanda bai kai wannan ba ka ba da garam ɗari sai a baka garam 99 to wannan riba ta shiga a ciki kasancewar azurfa igal azurfa zinariya igal zinariya haka alkama mustasawi alkama ina fatan mun fahimta babu bambanci a tsakanin su abinda ake abu na biyu da ke karantar da mu shine cewa idan aka yi cinikayya aka yi kasuwanci to akwai buƙatar kai da ka saya to ka ba da kuɗin abin da ka saya wanda kuma ya sayar maka ya sallamar maka da abin da ya sayar maka ka je kasuwa sayan shinkafa ko kuma alkama ko hatsi da makamantansu sai kuka ciniki da kai da mai shago sai ka ɗauki kuɗin misalin ko kuma za ku yi musanya ne shi da alkama kana da alkama sai ka ce a irin kana son irin alkamarsa saboda za ka shuka ko irin gero saboda za ka shuka sai ka ce to tun da nawa iri ne to za ka ba da tiya biyu in ba ka tiya ɗaya annabin Allah ya ce wannan riba ne ya ba mun fahimta wannan riba ne kun aiwatar da riba a cikin kuma a'a ka ba shi na ka ba da alkamar ko hatsinka a masanya maka sai a ƙi miƙa maka a lokacin sai a ce je da marci ka dawo ko kuma gobe in Allah ya kai mu ka zo ka karba annabin Allah ce wannan riba ne ashe abinda ake da bukata shine in ka bayar a miƙa maka nan take hannu da hannu shine ha'a wa ha ka bayar a baka ka karba a miƙa maka ina fatar mun fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu a wani uku da hadisi yake karantar da mu yana nuna mana ababen da riba take shiga a cikinsu ashe akwai wasu abubuwan da ba a samun riba a ciki ba kowane abu ne da ake mu'amala na kasuwanci ake iya samun riba a ciki kamar da wasu malamai suka nuna cewa akwai abubuwan da riba ba ta shiga a ciki duk da wasu kuma sun yi inkarin haka dai wani suka tafi a can cewa akan cewa ba kun bane riba take shiga a ciki suna nuna cewa wannan hadisi na nuna cewa ba komi bane riba take shiga ya an bato ababe kamar haka na farin zinariya na biyu azurfa na uku alkama sannan kuma ash'ir wanda sauran ababen nan gaba hadisan za su yi za su yi bayanin su kuma za mu zo da mas'ala ta ta malamai haka ana buƙatar a kasuwanci ka miƙin za a yi in za a yi exchange kin abu in za a yi exchange kin abu za a yi musanya to in ka bada a baka a lokacin sannan kuma kad a samu fifiko cikin abin da za ka bayar ina fatan mu fahimta مالت الحديث الحادي والسبعون بعد المئتين حديثنا دريبيو دتمانين دديا أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى أبا سعيد الخدري الله يكارى مصير دايك يتشيوه تبس ما يكن الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تبيع الذهب بالذهب لا تبيع الذهب بالذهب إلا إلا مثلا bimithlin annabin Allah ce kada ku sayar da zinariya da zinariya sai dai a samu kwatan a samu daidaito a ciki illa mithlan bimithlin ya zama to daidai wa daida sai dai daidai wa daida idan ka ba da garam goma na zinariya da nira a masanya maka to in za a baka za a baka garam goma ne na zinariya kad a rage kad a ƙara maka in aka rage an cuce ka in kuma ka ƙara ka in aka ƙara maka ka cuce ka ƙware su to kuma wannan riba ce a cikin a cikin kasuwanci ina fatan mun fahimta sai ce wala wala tushiku ba'daha ala ba'din kada ku ƙari kada ku ƙara sashin ta akan sashi kada ka zo za ka sayar da zinariya yan warware ku kana son a narkan maka da ita sai ka ba da ka ba da garam 20 na zinariya misali wanda yake ba a sarrafa ba to kuma sai a sarrafar maka da ita a yi 'yan kunne ko wasu ababe da daban amma sai a samu garam goma sha biyar to wannan mari ba ta shiga ciki musanya ce aka yi dole zamanto ajin su guda sai illa dai kawai abinda za ka bi shine kudin aikin da za a yi maka ina ba ta mafahimta wallahu ta'ala alam da aka nauce wala tushiffu ba'daha ala ba'din kada ku yi ƙari ko kai ku fifita sashi akan sashi kace ai ni tawa yar kaza ce ta kasa kaza ce misali ce ai ni tawa daga Saudiya na sayota to ai ni tawa daga Dubai na zo da ita babu bambancin zina da take Dubai da take tawa duk sunan su zinariya inda zinariya ce zinariya ce ba sa da bambanci wajen wajen kudi in aka zo za a yi musanya sai ce wala tabi'ul wariqa bilwaraki kar ku sayar da azurfa da azurfa illa mithlan bi mithlin sai dai daidai wa daida ka ba da garam goma a baka garam goma yace wala tushifu ba'daha ala ba'din kar ku kari akan sashin ta akan sashi kar ku nuna fifiku akai wala tabi'u minha ghaiban binajirin annabi a cika ku sai da abunda kuke da shi da abunda ba kwa da kar ku sayar da abun da kuke da da abun da ba kwa da shi kar ka sayar da abun da kake da shi da abun da babu abun da ba duk abun da baka da shi baya cikin mallakinka to ba za ka sayar da shi ba ina ba ta mu fahimta kai ne kake da misalin kayo oda shinkawa tana saman hanya ba ta shigo kaga ba ta zo ba dai ko ko kuma kayo oda ba ta zo ba to bai halitta a kama kuɗin mutane ka riƙe baya halitta a ka'ida ta kasuwanci dole su in ka miƙa a baka kayan yadan biyadin hannu wa hannu tana ta kakku sayar da abin da kuke da shi da abin da bakwa da shi abin da duk wanda baka da shi wanda in aka ce miƙo shi a wurin ba za ka iya fito da shi ba to za ta kakka sayar da shi kada a baka kuɗin mutane ka riƙe haka je ka juya ka ci riba a kansu kuma lokacin za ka kawo mutum kayansa ba a haka nan bal ma wasu 'yan kasuwan da kudinka za a je a siyo maka kayan kuma a ci riba misali sai irin yadda mutane mata suke foyan di ta ta matallu ko ta kwanoni ko kuma irin yadda za a yi ta moket da wasu ababe dai da ake sanya a ayo wani keskin su ana saye misali sai a ce kowa zai ba da jika goma goma ku goma ne kaga jika ɗari kenan ko masha Allah idan aka ba da wannan jika ɗari sai ka ce za ka je ka sayo kwano goma tala ta jika ɗari to yanzu idan ka je sayan abin sai aka sauka da jika tamanin da goma sha biyar kaga akwai sauran nawa kenan jika biyar ko ta wace ce eh daga wanda aka soya wa matalankin shi za a baiwa shi za a mai rama jika biyar kai ba rikewa za ka yi a matsayinka na dutse ba ba rikewa za ka yi ba abinda malu suka ce anan in kana son ka samu wani abu a ciki shine kai ka fidda kudin aljuhunka sai ka jo ka saya in aka tashi sai ka sayar musu ba da shi ina sayarwa ga shi sai a saya muna kawo abu kaza amma ba da kudin su zaka je ka so mutum ba misali sai mutum ya ba kudi ka je ka saya masa salula ko wani abu sai ka zo sai a rage maka akan abin da ake sayarwa tsakani da Allah kudinsa ne ba kudinka bane saboda ba ka ba ka mulkar abin da baka ba naka ba ina fatan fahimta wannan mun yi bayanin dogo a cikin ayar riba da muka zo a cikin suratul baqara da ka ba buƙatar a ta karatun har ya ja dogon lokaci mun bai ci karatun ko da ka nufin Allah ke cewa wala tabi'u minha kha'iban binajirin kakku sai da abin da ba ku da shi da abin da kuke da kakku sai da abin da yake wajen ku da abin da babu ka bayar da abinka a ba miƙa maka abu ba na cika kayar da wannan in ka miƙa kuɗinka a miƙa maka eh illa Allah mu zaman to oda ne za a maka za ka ba da kuɗi don a ga maka kayan to shi ma yadda suka zo za a hidda kuɗin kuɗin hanyar ne da sauransu amma a ce shi ya ɗora wani abu bai halitta a kai saboda kuɗinka ne aka so ba kuɗinsa ba ne in yana son ya ci wani abu sai ya sanya nasa kuɗin ina batar mu fahimci kasuwancin Allah ya datar da mu haka 'yan kasuwa a kiyaye a kiyaye kwarai da gaske a kiyaye kwarai su tari ana fada cikin wasu ababen da zai zo ya kai mutum zuwa ga halaka Allah ya kare mu daga cikin abin da zamu iya doka a cikin wannan hadisi in ji malamai abu na fari musulunci ya yi hani a kan sayar da zinariya da zinariya a samu ƙari a kai sannan kuma musulunci ya hana sai da azurfa da azurfa ka bayar da azurfa a baka azurfa kuma zaman to akwai ƙari a kai ko da an buga ta an rina ta an abin nan kita an sarrafa ta to sunan ta zinariya ne ko azurfa abin da ake ma'auni na shari'a a nan a wajen kasuwanci abu guda biyu ne in za a yi musanya a miƙa maka a lokacin da aka yi cinikin sannan kuma ya kasance babu fifiko a tsakaninsu wanda wannan shi ne abin da malu suka tafi a kansa wallahu ta'ala a'alam jama'a mun fahimci karatun ko to nan gaba kuma za mu zo mu ga cewa miye hukuncin ka ba da kwano haɗai na gujiya sai a baka iri ko kuma ka ba da kwano ɗai na dawa ko kwano biyu na dawa amma tsohuwa sai a baka sabuwar dawa kwano ɗaya miye hukuncin wannan a musulunci ko mutum ya zo da sabbin kuɗi a banki ai ka zo kana son sabbin kuɗi a banki kana son misalin jika ɗari biyar sabbi ‘yan jika-jika na jika ɗari, ‘yan jika biyu na jika ɗari, ‘yan jika biyar-biyar na jika ɗari. To sai ka zo da tsohin kuɗi, sai ka ce kana son a baka sabbi wanda ko lankwasa ba sa da ba su da tsayayyu dai waɗannan karakan kake bukata. sai a ce, to tun da ka zo da san mil tsohi ne kuma za a baka sabbi, to abin da za a mayar maka da shi shi ne katsan katirven mil misali ko kuma katsan katirven mil a cire jika nawa jika 20 ko a cire ko da jika ɗaya aka cire a kai to an an riba ta shiga a ciki saboda sefa igal sefa a musulunci ina batar mun fahimta ba a wannan ka zo da sabbin kuɗi sun za mutum zai tsaye da jika ɗari a banki a canza musu ko wajen yana da sabbin kuɗi sai ka zo in canza maka sai ka kaji ka ɗari tsohi sai ce ni jika tamanin da goma sha biyar zan baka saboda sabbi ne a wannan kasuwancin haramun ne ribaci ba a yin haka mun bai ci karatun jama'a Allah ya kare mu malike cewa hukumul bai'ul ina aka ce bai'ul ina shine ka sayarwa mutum abu kuma ka zo ka saya a hannunsa ka sayarwa mutum abu kuma ka zo ka saya a hannunsa ko kuma ka bashi abun ka sayar masa ta hanyar bashi ka bashi shi a matsayin bashi misali sai ka ba da salularka bashi jika hamsin bashi ka ba ne ka sayar min da ta jika hamsin amma bashi zuwa wata ɗaya zan mayar maka da kuɗi sai bukata ta kama ni zan sayar da ita ko kuma a'a kai baka da kuɗi sai ka ce ni wani to kana son kuɗi jika hamsin amma ni jika jika arba'in misali kana bukata kuɗi ni ban da kuɗin a hannu amma ina da kaddara ta kuɗi ga wannan abun je ka sayar kai amfani da kuɗin lokaci ka za ka mayar min da su to ka bani wannan sallar kuma sai ka dawo tunda ba kuɗi ni kuɗi nake bukata ba su ba wayar ba sai ka ce to kuma wane yanzu na sai sallar nan jika arba'in kuɗi hannu kash in ba ka kuɗi hannu kash kun baita kai ne kake da salular ka misali wayar hannu salula sai in zo rance wajen kai cewa ne ga larura ta kaji kaji sai ka ce wallahi wani ban da kuɗi amma ina da abun kuɗi ina da wannan salular kuma da duk alamu za ta ke jika hamsin daga hamsin kake bukata ko to gata mu ɗauke ta a matsayin jika hamsin na baka ita bashi na baka kuɗin bashin jika hamsin kin ni ban da kuɗin amma zan baka bashin salula zan ba kuɗin a kaddar take wannan kuɗin in ka za shi kai min da kuɗi jika hamsin na karɓa ni ba bukata salula nake da ita ba me nake da bukata kuɗi na zo kasuwa zan sayar da sallular sai kuma sai mu haɗu cewa ne ka zo kasuwa eh na zo sayar da sallar ne ta ɗazu ce to wani na sai jika arba'in kuɗi hannu kashi kun fahimta to wannan shi ne bai wula'ina to miya hukuncin sa a musulunci abdurrahman ka gane karatun miya hukuncin sa a musulunci قالت على حديث الثاني وسبعون بعد المئتين حديثنا الذي يقول الثمانين دبيو أنا أبي عبد أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه an karɓo wannan hadisin daga Aba Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yarda qala yace jaa Bilal ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Bilal ibn Rabaha Allah ya ƙara masa yarda sahabin annabin Allah kuma ladanin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka san lokacin da manzon Allah yana raye shine ladanin sa Bilal shine ke kiran sallah da annabin Allah yana raye amma tun da annabin Allah ya kwanta dama ya rasu bilal bai sake kiran sallah ba bai sake ba sai zamanin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda ya zo garin Madina aka nemi albarma da gun bilal akan dan Allah ya ya kira sallah alan ka zo kaga kuka shi kansa kukan ya hana masa kiran sallah Allah ya kara musu yarda Allah ya hada mu da su a aljanna firdausi to bilal ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bitamarin barniyin ya zo da wani kalar dabino da ake cewa barni dabino kala-kala ne to wannan kalar dabino da ake cewa barni har yanzu a madina ana samun wannan dabino har yanzu a madina za ka shi kamar ya sanya yalo-yalo ya yi dan masar-masar kuma ya dan tsawo haka kaɗan ya kawo manzan Allah su sallan wannan dabino faƙalar lahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya ce da shi Bilal min aina haza daga ina ka zo da wannan dabino ina ka samu wannan wannan yana karantar da mu zuhudu da tsantsenin annabin rahama ba komai ba yake cin ba ko ina yake cin abinci ba manzo Allah sallam ba kowane abinci ba yake ci ba kowane mutum bane ga yace kawai ma zaka je wallahi eh ba kowa bane in ya gayyata ake zuwa ba kowa bane ya shirya cin abinci ake zuwa a ci abincinsa akwai bukatar ka tabbatar da inganci da halaccin kudin da aka nemi wannan abun saboda ya tabbata a hadisin shugaban halitta sallallahu alaihi sun cewa duk jikin da ya ƙara maiƙo da kudin haramun to wuta ta cancanta da wannan jikin jama'a mun bai ci karatun ba kowa bai ne yake gayyatar ka cin abinci ka zo gidansa mutum ya tara kudin haram ya zo ya kashe muku magabata ba sa ci suna gudun wannan abin Allah ya kare mu ana kawo manzon Allah abinci fa dabino ne fa aka kawo manzon Allah shi dabino ne sai annabin Allah ya tambaya ce min aina haza ina ka samu wannan kuma fa yanzu mutum ka yarda ka san ka tabbatar wani fa kudin haram yake ci kudin al'umma yake sata kuma sai ya kira ya kira ku gidansa ya sa ku sauke alqur'ani ya yanka muku raguwa ai muku walima na dauka yana dauka ku kuna ci kuna kuna santi kuma a ba ku jika biyu ko jika biyu ku taso ku tau kuma kun san kudin haramun ne ba ka kira ba yanzu mutum ne kowa ya shirya barawo ne kudin al'umma ya sata sai kira malamai ɗalibai ne ce a zuwa ya sauka ƙur'ani kaga hawada ake yi wallahi Allah wadaran naka ya lalace za ku tashi kowa ya tashi zuwa neman sana'a Allah kan ka zauna ga kai malam ne annabi ma dan kasuwa ne shine uban malamai ko to dan kasuwa ne ka tabbatar da abin zaka ci halaccin abin da zaka ci yace min aina hada daga ina ka samu wannan qala sai yake cewa qala bilal sibal yake cewa kana indana tamrun radiyun ka ce ya annabin Allah muna da dabino ne lala marar kyau dabino tsoho wanda ya lalace shi ne da aka ce arradi'u abu lala marar kyau mun baita wanda bai da quality bai da kyawu sai ce fa bi'tu minhu sa'ain bi sa'in yace sai na je kasuwa na ba da sa'i biyu aka bani sa'i ɗaya na wannan dabino ku fahimta dabino ne garin wanda ke ya lalace sai na kai wannan dabinon kasuwa na bayar da sa'i biyu sa'i biyu sai aka bani sa'i ɗaya marmakon wannan dabinon faƙal aliyata amal nabi sassalama ce saboda annabi ya samu abin da zai ci don na kawo manzan allah abinci kukun bayanta faƙal annabi sassalama sai manzan allah ke cewa awwa awwa wai wai dir dir ka ji abin da ba za ci awwa awwa dir da wannan abin da ka aiwatar tir irin wannan kalma ta tsawatarwa da kuma nuna ranka ya ɓaci ya ce ainihin riba wannan shi ne tsantsar riba in ji manzan Allah yin haka da kai tsantsar riba ce kuma ba riban nan fa annabin Allah ya karanta da mu cewa tana da ƙofa saba'in da ‘yan kai sai ce aisaru ha mafi karancin kofar riba cikin kategorikin riba karama wadda ita ba ba wata abu bace ita ce karama darniyar kategori a cikin a cikin riba shine mutum an yanki harrajul umma mutum ya auri mahaifiyar ta haife sa ya kwanta yayi kwanciyar aure da uwar da ta haife sa shine irin laifin da za a baiwa wanda ya kwanta da mamarsa to irin laifin da za a baiwa wanda ya ya taka karamar kofa ta ta riba Allah ya kare mu annabin Allah ce ainur riba wannan shine aiki asalin riba tsantsan riba kenan la taf'al kad ka sake yin haka la taf'al kad ka tsara ne ta irin wannan kasuwancin walakin sai dai idza aradta an tashtariya fa bi'it tamra bi bai'in akhar in har kana son ka saya ka sai dabino mai kyau to sayar da wancan dabinon naka da bai da kyau je ka bada shi a baka kuɗi sai ka zo da kuɗi ka sai wannan dabinon amma kada ka bayar da dabino lala a baka dabino mai kyau kada ka bada hatsi shekararru ko hatsi da suke kana son ka yi a hatsi a baka wasu hatsi hatsi don iri ka bada tiya uku a baka tiya biyu ana ce kakka kuskura ka yi wannan in ka yi wannan kayi riba jama'a mun bai ci karatun ko a shekarar mun biya mutanen mu ana ta cin ruwa ba a sani ba shi yasa fa yanzu kawai in ba Allah ya tsare kana karatu ko wallahi sai a waye gari a alkiyama daga cikin jana mu tsomo tsomo kar sai akai sallar gaje kana tai azumin ga ana tai aikin hajjin kuna ta zuwa amma kuma ga cikin jana mu miye matsala duk ba kake ci alaji baka sani ba ya ana ta juya kudin riba Allah ya sauke Allah ya kare mu Halabin Allah yake ce masa iza aratta an tashtariya in har kana son ka sai dabino mai kyau kai baka da kudin saya amma kana da kaddara ta dabino kuma kuma kana son ka sai dabino to jayar ka sayar da dabinan ka a baka kudi likit sai ka zo da kudin ka ka sai dabino amma ka bada dabino kwano biyu a baka dabino kwano daya wannan tsantsar riba ce mun bayyana jama'a mun bayyana karatun ko Allah ya ruba mana asiri ka zo da tumati ko albasa buhu kaza sai a baka a rage a cikin abin da ka bayar wannan duka riba ne ana zanyi haka kuma eh ana zanyi sosai in kasa suke yin wannan sai dai wanda Allah ya ya tsare Allah ya tsare mu da tsarewarsa Allah ya kare mu da karewarsa sai ce sun mashtari bihi sannan kuma ka zo ka sai abin da kake da bukata da wannan da wannan kuɗin jama'a wannan hadisi na karantar da mu ababe kamar haka abu na farin anisulun ya haranta mutum ya ya bayar da jinsin abu a bashi jinsinsa kuma a samu ragowa ko kuma ya ƙara a kai kamar da muka misalta kai ne an yi ruwa masha Allah kana son ka je ka shuka dawa to kuma dawar ka irin ba mai kyau bane misali kamar ba irin kusan dawa kala kala ce ko akwai jaddawa akwai farar dawa akwai wadda kuma ba ta jima akwai mai jima ba to kai taka tana jima kakin ta kai wannan kuma sha da wadda ba ta jimawa sai ka zo ka kai kwano tiya uku ko tiya biyar na taka sai a baka tiya biyu da rabi wannan in ka yi riba ce kuma ita riban wanda ya bayar da wanda aka bai don Allah ya tsine musu albarka Allah ya kare mu kuma ba a samun albarka cikin wannan abu ba har abada ba a samun albarka abu na biyu jama'a wannan hadisi yana karantar da mu cewa har yau mutum zai iya zai iya sayar da zai iya sayar da kayansa ba ta hanyar za ka iya sayar da kayanka ta hanyar jinsin kayan ka bayar da abin da kake bukata kuma a baka yin shi ba laifi ba ne kana da riga a baka riga to sai dai ai kuma rigunan kala kala ne ko kamar da in ka zo misalin za mu zo mu gani misalin shadda da shadda ai an ce kada a samu fibiku to kai kada ka san ai shaddan ma metir kala kala ne akwai na jika goma kaga bayan da za a yi da ka kai irin na jika biyar a baka na jika goma ba yadda za a yi wannan nan karatun bai shiga ba a nan duk sunan su shadda amma suna da ni suna da bambanci Allah ya datar da mu abu na gaba yana nama cewa girman sabon Allah hadisi na kantar da mu mu dinga hararo girman sabon Allah subhanahu wa ta'ala ka dubi irin yadda bilal ya faɗa wa manzo Allah cewa ba sa'i bi na bayar na dabino barni aka bani aka ba da dabino wanda ke lalace sai aka bani wannan dabino kalar mai kyawo don na kawo maka ya zamanto abinci gare ka ya rasu Allah amma duk da haka manzan Allah sallam wannan bai sanya shi ba ya yi shuru sai ya magana ce ina awwa awwa irda abin da ka aiwatar tudu abin da ka aiwatar ya ce la tafal ka saki kaga wani yana karanta da mu ashe shi a rayuwa ko a kan kai ne ka yi adalci shi an kawa abun ba kuma kasancewar ta hanyar da aka samu bata dace ba to kuma sai magana a kai kamar ne misali ɗazu nake cewa daga cikin ɗaliban ilimi Allah ya sauwaƙe ya kare mu za a samu mutumin da ka san ɓarawo ne ƙara da ƙalo kuma mazinaci yana zina da iyan musulmi kuma ya saci kuɗin ƙasa kuma sai ya kira ku gidansa sai ce yana so a yi masa sauka alkur'ani sai yanki dan maragi ko dan rago sai sa a gasa musu rago sai kuma zo ya nemo envelope sai a sa in canji wata yan jika bibi jika uku wasu jika biyar biyar kuma an kai hadda addu'a ake nema Allah ya tsare shi Allah ya samu wani lafiya daga wannan kuskure ne ya kamata ka dinga kallon girman sabon Allah subhanahu wa ta'ala to a ƙarƙashin wannan hadisi malamai sai suka yi saɓani shin ya hukuncin sayar da ka saida wa mutum abu ko ka ba mutum ka ba mutum ka sayar da mutum abu bashi sai in baka salula bashi yadda muka amsa ta da su sai da baka salula ko misali mu dauki mashin sai da baka mashin kina bashi ko na saida maka shi amma bashi zuwa lokaci kaza sai ka zo kuma kana sayar da wannan mashin sai in zo in saye shi ƙasa da kuɗin da ka sayar min da shi ya hukuncin yake malamai sun saɓani ko sun ƙara wa juna fahimta akan wannan al'imamu abu hanifa da imamu malik da imamu ahmad bin hanbal sun tafi akan harancin wannan mutum guda ku ciki ashabul mazahib imamu abu hanifa imamu malik da imamu ahmad bin hanbali sun tafi akan cewa bai halitta ka bai wa mutum abu ka sayar wa mutum abu abu a bashi sada kuma ka zo ka saye shi da ƙasa da kuɗin da ka bashi shi saboda haida ta addini taimakakeniya ne ake yi kaga baka taimaka mai ba ko fahimta ka bashi moto jika ɗari biyu bashi sai ka zo ka sai shi jika ɗari da tamanin ya sai da maka shi kuɗi hannu to in ya tashi mai da maka kai nawa zai kai maka sai ya cika ishirin kaga babu taimaka na a ciki ko da haka wannan suka ce bai halitta kuma wannan shine fatawar al-Imam Ibn Abbas sahabin Annabi Muhammad da Aisha radiyallahu anha da al-Imam Hassan al-Basri da Ibn Sirin da al-Imam Sha'bi da Nakhai kuma wannan shine fa'intar al-Imam Thawri da kuma al-Imam al-Auza'i na faɗa muku waye al-Imam Thawri da Imam Thawri na cikin manya manyan malamai wanda ba yana daga tashi fa'inta kusan abokin Imam Malik ne a wajen karatu sun yi karatu da Imam Malik a lokaci guda amma ya fi imam malik karatu malami ne na gaske sai dai a ƙarshe kan shi karatun ajiwa ya sai koma kasuwanci ɗan kasuwa ne malama amma ba sau ɗan kasuwa ne don an ce da ya fahimci imam malik kamar talauci yana son ya ɗan abun nan kinsa sai ya ce to ai kaga ya kamata su ka agaji su maliki suka zauna suka bar karantar su koma kasuwanci to ba mun ci amanar da'awar manzon Allah to ya za a yi ce sai tura masa rahakun da wasu kuɗi har imamu malaka ya mutu yana cin wannan kuɗin har ya mutu kaga masu idan Allah amma ba hujja bane ka zauna ka ka jira aka maka a'a tashi ka nema kai shi ne ka'ida ta rayuwa da al-imam al-auza'i sun tafi akan cewa duka wannan haramun ne bi halitta amma al-imam ibn abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda ya tabbatar ya kawo hadisin da su suka tafi a kansa cewa idza tabayantum bil aina wa akhadhtum adnab al baqri wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihada sallata Allahu alaykum dhullan la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum suka ce dalilin su akan haranci manzon Allah su lake cewa idan kuka dinga irin wannan kasuwanci na al aina sannan kuma kuka kuka kama kunnan kunnan raƙo mai zamanto ba ku da aikin komi sai kiyo kuma kuka zauna gida ba komi sai kwanciya da mata da noma kuka bar tahiya wajen yaƙi mata suka hada muku motsi to Allah zai ɗora muku kaskanci a rayuwa Allah ba zai cire muku kaskancin ba sai kun kuma zuwa ga addini suka ce to tunda annabin Allah ya faɗi wannan maganar to su suna ganin wannan gaskiya bai kamata ba sai dai al'imamu shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala ya halittar da abun yake ganin dacewar yin kasuwanci malamai sun tattauna kwarai matsala ce doguwa a kai ibn shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullahi ta'ala na ganin baya daga cikin abun da yake da kyawo wallahu ta'ala a'lam wa ajal abin ne wanda bai kamata ba alhadithu salisu wa saba'una ba'da al-mi'atayn hadisi na 283 ana bil minhal qala abin min hala Allah ya ƙara masa da ke cewa sa'altu barra abin azib na tambaye barra dan azib shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa zaida bin arqama da zaid dan arqam an sarfi game da canji yanzu za mu zo bayanin kan canji malam malam Muhammad kan an canji eh su ma ba a bar su ba ai musulunci bai bar kowa ba ba wanda aka bari yace na tambaye shi game da hukunce hukuncen canji فكل واحد منهما يقول هذا خير مني سيتي da na tambaye zaidu da kuma na albarra sai kowanne na cewa tambaye wani dan wani ya fi ni karatu wani ya fi ni sanin mas'alar kaga Allah ya gafarta muna wannan yana cewa sahabban annabi sun ɗabi'antu da manzon Allah ta hanyar tawadu akwai kankantar da kai ba sa su nuna suna alfahari baya cikin siffar sabon manzo Allah alfahari suna kankantar da kai kuma ka'ida ce ta rayuwa mu rike da kyau wallahi alazim in har kana son Allah ya daga ka a dinga ganin ka a duniya ko to me da kanka ba kowa ba amma mutum kace kai zaka dago ka nuna kanka na rantsi da Allah ba inda zaka je gidan kuma ba za a san ka ba ba inda za a san ka man tawada'a lillahi rafa'ahu Allahu duk wanda ya kankancar da kansa wa Allah sai Allah ya daga sa amma duk wanda ya ɗaukaka takabbara wanda ya girman kai na cewa shi shi ne ai mu ne to wada'ahu Allah kuma sai Allah ya kaskantar da shi Allah na wucewa shi kai ba kowa bane ina ba da mafaita tambaya ce aka yi musu sahabbai da duka gabare kowa ya ga manzon Allah a cikin su ya bayanin canji a musulunci sai ce wani tambaye wani nan dan ya fi ni sanin abin nan sai ce a wani ka fi ni karatu a wani duk tsoron Allah haka suke yi suna tawadu wa juna sai ce wake lahu ma ya kulu amma ba kowa bai rai ba da amsa ba sai suna suna cewa naha rasul naha rasul sallam an bai izabi bil warq daynan manzon Allah sallallahu ya hana ka bayar da bashin ai ka sayar da zinariya da azurfa a bashi ka ba da zinariya a baka azurfa amma azurfan ba za a baka ba nan take sai ta zamanto a matsayin bashi annabi ya hana wannan kaga ai canji ne za a yi ina da zinariya tana da azurfa sai mu canza to annabin Allah ya hana a jinkirta in aka baka to ka mika a wannan lokacin kai tsaye in aka mika maka to ka miko abin da aka nema ka gunka kai tsaye misali mutum ne ya zo canjin jika goma gunka kana kasuwanci sai baka jika goma yana so ka bashi yan jika biyar biyar ɗaya biyu ko kuma ‘yan cika-cika biyu ɗanawa ɗa biyar ko kuma ‘yan cika-cika ɗa goma to in ya miƙa maka cika gomar to ka ɗauko canjin nan take ka miƙa masa amma ka ce wani je haka haka dawo to wannan kuma riba ta shiga a ciki annabi ya hana irin wannan ba a yi ba a yi wannan ai akwai malamai suna ganin ma kamar mutum ya zo sayan kaya a gun ka shago sai ya miƙa maka kuɗi sai ka je kudin ka rike su ka je ka ta yawo baka ɗauko masa kayan ba to wani abu na riba ya shiga cikin wannan abu kawai yadan biyadin in aka miƙa maka kuɗin ka'ida ta kasuwanci za ka ɗauko kayan ne me kake bukata wannan kake so ko to sai ka ɗauko kayan yana miƙa maka kuɗin sai ka miƙa masa kayan kun bayanta yana miƙa kayan ka miƙa masa kuɗin kawai shi kenan amma kuma ka rike kuɗinsa sai to bari an kira sallah ha'a me ya masa da kudin sa ha'a yusuf ya lodo maka kayan ya bi da kudin bai halitta ka shi kudin mutum ya zo sayin ya kanga gunka sai aka kira sallah sai ka ce sai a ce to bari bari ka ga rike kudin a ce rike kudin ka sai ka an ido sallar inna mika maka sai ka mika ne kudi wannan shine kaida wannan shine kaida ta kasuwanci Allah ya ji ka yan kasuwan Allah ya samu wani lafiya Allah ya sa mu wani lafiya akwai jidali sosai kwarai da gaske akwai jidali sosai daga abin da ake bukata anan shine ana bukatar ya zamanto an samu ta an samu abin nan an samu at-taqabud karbuwa ka bada amika maka in ka bada zikar ka goma to a baka yan jika jikan nan da goma lokacin nan ko jika biyu lokacin nan da biyar ko kuma a baka jika biyar da biyu shikenan an kare amma je ka dawo to wannan annabin Allah ya hana sa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam malati al hadith ar-rabi wa sabuna ba'da al mi'atayn hadisi na 280 da hudu an abi bakra radiyallahu anhu qala yace nahar nahar rasul sallam an al fiddati bil fidda wal dhahabi bil dhahabi illa sawa'an bi sawa'in annabin Allah ya hana ka sayar da azurfa da azurfa zinariya da zinariya sai in akwai daidaito a ciki in ba da garam goma na zinariya to za a ba ni garam goma na zinariya ne kowace kala ce in ba da garam goma na azurfa to za a ba ni garam goma na azurfa ne to a ƙarƙashin a ƙarƙashin wannan to idan aka samu jinsin ba ɗaya ba fa misali ni na da shinkafa kai kuma kana da hatsi ina da bukata da shinkafar ka kuma da bukata da hatsin sai a auna kaga ai ba jinsi ba jinsi ne bane ko jinsi su daban-daban ne to anan ya halatta kuji da kyau anan ya halatta ka ba da kwano biyu na shinkafa a baka kwano ɗaya na hatsi ko ka ba da kwano ɗaya na shinkafa a baka kwano biyu na hatsi ya halatta anan dalili jinsin su ba ɗaya bane kamar da ka san misali za ka iya ba da sefa a baka nera ai ba dai ba za a baka ko eh ai ba dai ba dai kudin daban-daban ne wannan sunansu sefa wannan sunansu nera daga za ka ba da jika ɗaya ta sefa sai a baka jika nawa da naira dubu biyu hada ɗari biyar kusan dubu ku kenan ko ka gibaratar abin a nan ya halitta amma bi halitta in baka jika goma ka ba jika tara da rabi canji bi halitta haramun ne nan a nan haramun ne ina ba da mabayanta saboda duka sefa da sefa ne na baka sefa ne ka bani sefa ba zai bai halitta in rage ke tuna na maka canji ba zai rage ba a haka annabi ya hana wani haramun ne amma da an samu sauyin kuɗi ero ne ko dala ce to babu ana iya samun bambanci kamar da shinkafa da wake da alkama za a iya samun bambanci mun bai karatun ko Allah ya samu wani lafiya sai ce wa amarna an nashtariyal fiddata bizahab amma manzon Allah ya umarce mu ya ba mu lamunin musaye azurfa da zinariya ka ba da zinariya a baka azurfa kaga ai kima su ba ɗaya bane a san bambanci da zinariya da azurfa ne ta yi tsada zinariya kaga kenan ashe ba laifi in ka ba da garam 20 na azurfa sai aka baka garam 12 na zinariya babu laifi sau da ba jinsi ɗaya ba ne kun baita ko amma in ka ba da zinariya garam goma to in za a bi maka garam goma za a baka in ka ba da azurfa garam goma garam goma za a mayar maka amma idan ka samu canjin jinsin ka ba da azurfa aka baka zinariya to kai nakan sai ya fi nawa saboda nakan bai kai darajar wancan ya ba jinsin ba ɗaya ba ne ina ba ta muku karatun ko kamar da ka san misalin mutum ya tafi misalin rago da rago da da samarki kada kake da ragunanka kana rago guda uku sai ga maraki kaga ai rago ba rago bane ba maraki bane to za iya masanya da shi ka ba da ragon ukun a baka marakin daya ya halitta ina ba ta mun fa'ida ya halitta to ka ba da rago daya a baka rago bi a baka rago guda rago bi fa ya danganta shi ma da kalar da kimar nan suka ce kiman za a duba ya kima za a duba Allah ya dace da mu ya ce kaifa shi na kai da duk da muke so duk yadda muke so manzo Allah ya ya ba mu dama wanda shtariyar zahabu bil zahabi kaifa shi ina za mu iya sayan zahabu bil fidda zinariya da azurfa yadda muke so qala sai ce fa sa'alahu rajulun sai wani mutum ya tambaye annabin Allah ya ce to ya mu aikin Allah ya ya za a yi haka fa qala sai ya ce yadan biyadin amma da sharadi ya zamanto hannu da hannu kada bayarwa a miƙa maka ina ba ta ɗan ka sama sofaici bayarwa a miƙa maka yadan biyadin ana baka azurfar garam 20 to nan take a wannan wurin za ka ba da garam 12 na zinariyar misali in aka baka tiyar masara guda uku ana son ka ba da kilon shinkafa ɗaya to a wannan wurin za ka bayar in baka da shi to zai rike kayansa ne sai ka zo da shi a inda ake kasuwancin sai ka miƙa masa ya karɓa ya miƙa maka kai kuma karɓa sai a watsi da gaba amma muddin ka tafi misali misali kai ne ka iske ni a cikin idara darul hadisi sai ka ce min wannan ina son ina son ka bari hatsi ni shinkafa ce garan shinkafa ce nake so ina so dan sila haka nan mace ni hatsi ke garan to ya za a yi to ga ga hatsi na tiya biyu a bani tiya guda da shinkafa misali to bai halitta in karbi tiyan ka biyu in ce to za ta yi gida in kuma ka shinkafar a'a zan aje hatsin ne a nan na je na kawo shinkafar a inda kake sai na miƙa maka shinkafar ka miƙa min hatsin ina tafiya da hatsin na nutsu da Allah da ba ta shiga cikin dukiyar mun mace karatun ko Allah ya samu wange lafiya ya Allah ya samu wange lafiya Allah ya rufa mana asiri to a nan kuma sai wanda suka tattauna akan haraka ta ta kuɗi kuma shin wannan kuɗin da ake haraka ta banki riba tana shiga cikin ba ta shiga malamai sun yi maganganu a kai wasu na ganin ba ta shiga wasu na ganin kuma tana shiga sai dai magana mafi inganci da ƙarfi harkar banki akwai riba a ciki eh harkar banki akwai riba a ciki wannan kudin namu riba tana shiga a cikinsu yanzu ba misali idan kana da kwant na ajiyar kudi a banki sai ka aje jika 500 sai suka kai wani lokaci a cikin kwantikin ka aje to wannan kuɗin fa abin da ɗan kasuwa ba sai ba idan ka sa kuɗinka a banki to suna tafiya kasuwanci ne ba wa ajiyar su bane ake yi ana juyawa da su ne e juyawa ake da kuɗin idan aka juya aka samo riba wanda aka baiwa yanzu a banki ba mu namanta ban ban rike abin ba da kyau wala Allah kai zaman to jika 200 ko jika 300 in aka baka bashin miliyan guda to zaka maido miliyan 1 ko da jika 200 ko da jika 300 ƙa'idar banki kenan e in aka baka miliyan biyar kenan za ka baido miliyan biyar da jika ɗari tara ne in jika uku ne inda jika ɗari biyu ne kuma da jika ɗari shida wannan ƙarin da kai ka yi ba da riba da aka Allah ya tsine maka Allah ya sauwaƙe e ina ba da mafa shi yasa aikin banki malamai sun tattauna sun yi rubutu a kai ƙwarai da gaske wanda wani lokaci za mu zo da maganganun malamai a kai halacci da kuma harancinsa tunda kai kana karba kana ansa daga wannan dai ribaci kowa shi da ribaci to kai ka ajiye kuɗin misali ka ajiye jika 500 sai ka bincika a kwan cikin ka sai ka ga jika 700 hajji hansin ka samu ƙarin jika nawa jika 250 to yanzu wannan kuɗin kai baka nema ba baka ce a baka ba amma an ɗauki kuɗinka ne aka je aka yi kasuwanci sai aka ci riba to kai ma kana da wani kaso a cikin kudin sai aka mayar maka da shi cikin kwaltikinka to wannan kudin in ka ci kaci haramu ka ci riba in ka ci wannan kudin ka ci riba to ya za ka yi za ka baro kudin ne in ka bar su a bankin kuma ka taimaka a kan sabon Allah to ya za ka yi masu ka ce to abin da ya fi cancan abin da ya fi in kai mai imani imani ne in mai imani imani ne za ka iya karɓo kuɗin amma ba za ka ci dala ko dai ba za ka yi kyauta da kuɗin amma kuma baka da lada mun bai cikin za ka bayar da kuɗin kyauta amma baka da lada a ciki in ka ci ka ci haramun riba ce in kuma kabaro to ka taimaka akan sabon Allah to sai kai kyauta da su amma kai ba za a baka lada ba to shi kuma wanda aka baiwa wa shi ya ci halal shi wanda aka baiwa ya ci halal Allah ya rufa mana asiri da aka riba tana shiga cikin kudin banki da ake ajiya a banki ba shakka riba tana shiga a cikin su sai babin da zamu rihi a kansa shi ne babi akan abin da ya shahi ar-rahan abin da ake cewa rahan shine jingina ka zo kana neman abu misali la ƙaddar Allah Allah ya ƙara kiyayewa ya tsare ka ɗan tangada a kasuwancinka kana da wani filinka da ka saya a matsayin ƙaddara ko gidanka la ƙaddar Allah ya tsare Allah ya tsare ya ƙara kiyayewa Allah ya ƙara kiyayewa da ka je ka yi wani ƙaramin murya ka san abin da ke bani mamaki da duniyar da ko in mutum bai wadatu da abin da Allah yi mashi ba to sai ka zama to sirrin ka gun kowa ma za a ji shi sai ka zo ka kare mutum bayani wallahi wani ka ji bukata kaza kaza ce Allah sarki Allah ka so ina jiya ne kuma zai je ga wani wa ai da zuwa ne ya zo nan yana neman rantan kaza to irin wannan da ka je ka yi karamin murya kana da abunka to kana iya ka bada shi jingina a baka wani abu a baka abun da kake da bukata amma da sharɗin jingina da manto abinda za ka bayar ya fi ƙimar abinda ka ka amsa idan za ka ce ai hatta banki aka suke yi ko har banki za su baka bashi to za ka bayar da abinda yake ya fi ƙimar abinda za ka karɓa wata wani zai ci za ta ɓazarwa yana tambaya ta shawara cewa da kaji kaji al'amura sun ƙiya ce ina son in je ne in ba da gidana jingina a banki a ɗan ba da miliyan guda kuma yana son ka zamanto shi da ce ni Allah ya tsare ni Allah ya tsare ni to kaga gidan zai dole za su baka miliyan guda sai sun san kaddara ka tafi miliyan to ya halitta ka bayar da abin da yake naka mallakin ka ba na wani ba ba a ba jinginar kayan wani abin da yake naka wanda ko mutuwa kai ko shi ya mutu to za a mayar maka da kayan ka ne to ya halitta ka bayar da shi misali kana tafi saman kana tafi saman hanya sai isan sai kare maka kuma unguwa da baka san kowa ba kuma kai baka da kodana cikin aljihu kuma ga mai isansi sai ka daidai wayar ka sai ka ce to malam mai isansi ga salulata a sa min litir ɗai har in je in dawo wannan ya halitta a musulunci ya halitta ana yin haka nan ga hadisi malam zai kawo a gurguje hadisin manzon Allah ne ma aka ba aka ba aka baiwa jingina ya ba da jingina kuma mun karanta ba na so mu dinga mai tabun makaranta a bakara malaci ana aisha radiyallahu anha daga aisha matar ma'aiki Allah ya kara mata yarda tace anna rasulullahi sallallahu alaihi ishtara min yahudiyyin ta'aman ma'aikin Allah ya saye abinci daga wani bayahude wani arne ahlul kitabi warahanahu dir'an min hadidin sai manzon Allah ya bashi silkensa a matsayin jingina silke shi ne riga da ake sanyawa ta yaki wanda ko an goge ka an sare ka daga baya takobin ba zai shiga ba saboda karhe ne ta gaba kuma karhe ne to sai annabin Allah ya je wajen bayahude ba ma musulmi ba sai ya ba sa silkensa ya ce wani rike ba ni abinci waye wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma har annabin allah ya mutu bai karbo ba sai abubakar kin ne ya karbo wannan sirkin abubakar shi ya karbo wani ya ce a kai masa kudinsa nawa ne kudin abincinsa a karbo mana kayan a cikin wannan hadisi malamai na suna hidda fawaid kware da gaske yanzu ka dibi dai da manzo Allah yake da sabai malam jabir duk duniya ba a yi shugaba ba ba shugaban da ake kimantawa ake darajantawa ake mutuntawa ake so kamar annabi muhammad duk duniya ba taɓa yi ba kuma ba za a yi ba nan gaba har a tashi alkiyama wanda sahabbansa suna sansa suna ƙaunarsa sun taimaka masa ba wallahi ba kawar manzon Allah sai da fa Allah ya yabe su ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara sahabban annabi ne fa Allah ce la yastawi minhum man afaka min qabl al-fatah wa qatal duka yabo ne fa Allah yake ce musu amma kadidi duka kuma cikin su fa akwai masu kuɗi na faɗa nace Uthman dan Affan inji malamai da za a tara za a hada masu kuɗin Afirka mutum goma ba Niger masu kuɗin Afirka sai an hada mutum masu kuɗi na Afirka har mutum goma su kuɗin Uthman dan Affan amma duk suna wannan rayu su Abdurrahman bin Abu duk suna nan a wurin abubakar ɗan kasuwa ne duk suna na umar ɗan kasuwa duk suna nan manzan Allah bai je ce fa ni wanga jama'a wa gidan annabi babu abinci ko kawo abinci gidan annabi sai ya bada sirkensa saboda kare mutuncinka saboda ya kare mutuncinsa na shugaba da daga lokacin da ka bude kofar a baka to ka bude kofar walakanci a duniya wanda bai kai ka ba zai gaya maka magana amma maza Allah sai ya bada silkensa aka ba su abinci ce da iyalinsa Allah subhanahu wata'ala ya rufa muna asiri kuma ya karɓa muna to a ƙarshen wannan kaga yana karta da mu abubuwa da dama daga ciki babu laifi mu yi mu'amala da ahlul kitabi sannan kuma ya halitta mutum ya bada jinginar wani abu da ya mallaka dan a bashi wani abu to idan ka mutu ko ya mutu wanda aka ba jinginar fa sai aka ka bada jinginar gidanka sai kuma wanda ka bai wa jingina sai ya mutu wannan dukiyar an sa cikin dukiyar magada a'a za a mayar ma wanda ke da ita da sai a to wani abun nan fa da aka baka to kai kokari ka mido shi ka amshi naka saboda ana so a hada magada dukiyar su wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh